الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka littafin matnu tuhfatil adfal a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin baiti na goma muna cikin bayani akan abin da ya shafi idigami mun karanta baitoci guda biyar a karatu wanda ya gabata kuma kafin wanda ya gabata shi ma mun karanta baitoci guda biyar wanda a yau insha Allah subhanahu wata'ala za mu karanta baitoci guda shida sai ya zamanto mun gama da wannan babi ko قال الناظم رحمه الله تعالى إلا إذا كان بكلمة فلا تدغمك دنيا ثم سنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام ور ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء من بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها سف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما malam yana bayani akan abin da ya shafi idigami ya ce idigami kashi biyu ne akwai idigam naƙis wanda ana ce da shi idigam bihunna wanda harufa guda hudu yake ɗauke da su akwai ya'un akwai nunun akwai mimun akwai ya'un wawun ko shi ne ya ce fihi bihunnatin biyan mu'ulima wato an san wannan idgham bi hunna da sakandamin su na yanmu harufa ne guda hudu kamar yadda muka faɗa a karatu wanda ya gabata kusan alqurra'u sab'a ruwatu guda goma sha uku dukkaninsu haka suke idgami din nan rawi guda ɗaya ne shine khalaf an hamza shine yake da kwai sabani da sauran ruwatu gabaki ɗaya a waɗannan harufan guda hudu wa kullum biyan mu adgamu ma'a hullatin wa filwawi waliya dunaha khalafin tala kamar da al'imamu shaɗubi ya faɗa wato dukkanin alƙurra'u saba'a adgamu ma'a hullatin wato sun shigar da harafin da yake a nuna sakina ne ko tanwini cikin harafin da zai biyo bayansa tare da gunna cikin sakandami na yanmu yanmu shine wato suna daɗuwa suna haɓaka wannan shine ma'anar sako to amma khalaf wanda rawi ne ga hamza shi kuma ya karanta bidunin gundatin cikin wawun da yawo mun gane da kyau za mu ga cewa kenan ruwatu guda goma sha uku da muke da lokacin da mutum yake karatu da kowace ruwaya waɗannan idagami hukuncinsu ɗaya duka ga baki da kowace ruwaya mutum yake yi yana ruwayan warshu ne kalun ce shu'uba ce haus ɗin ce ɗar gida yana karatu da da susi ne yana karatu da hausu duri ne yana karatu da bansi ko kumbul ko hisham ko ibn zakwani da sauransu to iya waɗannan su ne dai hukunci iya kawai khalaf shi kaɗai ne yake da matsala cikin alƙurra'u a ruwatu ga baki da abul harith hausu anil kisai aduri anil kisai dukkaninsu haka suke karantawa har khallad wato soban shi a khalaf din kenan yace to illa idza kana bi kilmati to sai dai idan waɗannan harufan sun kasance a kalma guda ɗaya ne sun zamanto sun zo su ne a kalma guda ɗaya da ya ta nunu sakina da ya'un ko da nunu sakina da wawun mun gane da kyau yanzu a wannan lokacin falatu da bim ba za ka yi idagami buhunna ba ba za ka yi idagami ba ka duniya tsumma sinwanin tala sai kawo misalan guda biyu ya ce kamar duniya da kuma sinwan tala wato imma sinwan tala duniya kenan tana biye da duniya a wajen hukunci hukuncinsu ɗaya da su wato da duniya da sinwan da qinwan da bunyan dama kalmomi guda hudu ne a cikin alkur'ani ba su da na biyar idan kana karatu ga su hukuncin izahari da idgami ya tabbata a kansu to amma saboda sun zo a kalma ɗaya ba za ka yi musu idgami ba saboda idan ka yi musu idgami mai saurarenka ba zai iya bambancewa ba tsakankanin kalmar da ya zamanto mudha'afa ce ko kuma murzama ce sai ya zamanto ka jefa mai saurarenka cikin hatsaniya ka jefa shi cikin kokonto cikin dimuwa to shi kuma abin da ake so a kullum la yakun amrukum alaikum gummatan komai ya zamanto a fili karara tajwidi kayi shi a fili karara dalla dalla sai zama lokacin da za a karanta a duniya in ka ce a duniya sai a ce kai ce ya idigami na mai idigami biguna saboda ai nunin ce a sake na aka samu ba a da haya'u na sa idigami biguna قل متاع الدنيا قليل ya ce kai aka makalla wannan tajwidin naka wannan burokin ne ba wanda ka koya bane a gaban malamai ce eh gashi na ai an muka doki ka'ida ta huruful idgamu guda shida akwai nunun a ciki akwai ya'un kuma to ga ya'un din nan kuma ga nun din ta zo ta nunu sarki na ce to ka je ka sake dai karatu ka gani to kaga ba zai ba saboda yuhim zai dimotar da mai sauraron shi ne mudha'af ne ko kuma gairu mudha'af ne sai zaman to ba za a yi ba idan aka ce maka hukuncinsa shine zaka ce al-izharul mutlaq izhari ne mutlaqi sakakki mun gane saboda shi ba al-izharul halqi bane sannan kuma ba al-izharul shafawi bane sannan kuma ba lamul kamariya bane mun gane da kyau yawwa sai ka ce mishi al-izharul mutlaq haka sunan shi a wajen malaman tajwid ad-dunya mun gane da kyau قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ثم سنوان هكا سنوان lokacin da kake karatun sinwan kaga ga wawun nunun ta zo kafin shi ya biyo bayan nunun kuma nunun sakina to tun da bi kilimatin ne ba za ka yi mai idiga ba za ka ce siwan ya ka maka magana ka ce ai nunu sake na ce wawu ne biyo bayan ta ya ce to ai wannan bata daga ciki akwai istisna'i dama li kulli qa'idatin istisna'un to wannan yana daga cikin istisna'i na ita wannan ka'idar ta ka rike shi da kyau sinwanin wa ghairi sinwan ga da kyau وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان سنوان وغير سنوان وما سكرت بدل رواية حفص كنا أما ورش وسدي كسدك إيجابس سنوان وغير سنوان نعم سيكما بنيان إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص كأنهم بنيان مرصوص سيكما دينوان دانية دينوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات yawwa mun gane da kyau ko to wannan shine waɗannan kalmomin guda hudu lokacin da zaka faɗe su zaka yi musu izhari ne idan aka tambaye ka wani izhari ne wannan sai ka ce al-izharul mutlaq wato izhari ne wanda yake sakakke ba tare da ka dabaibaye shi wada na makogoro ko na labban baki ko na lamun kabariya mun gane da kyau na'am والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه yace wasani sai kuma kashi na biyu idgham din shine idghamun bi ghairi hunna idghamun da ake yin sa ba tare da hunna ba ana ce da shi al idghamul kamil idghami cikakke wanda wannan nunu sakina din ba za ka ji doriyar ta ba a cikin harafin da yake gabanta wannan tanwini din ba za ka ji doriyarsa ba a cikin harafin da yake gabansa saboda za mu ga cewa in muka ɗauki idgham bi gunna za mu ga sai ka ji sifa ɗin nunu sakina ta tabbata a cikin harafin da za ka faɗa sai ka ji tanwini din nan sifa ɗin shi ya tabbata a cikin wani harafin da za ka faɗa saboda sai ka yi gunna saboda gunna kuma ana fitar da ita ne daga al wanda dama ta sahibu al-nun da kuma almim al-mushaddad tali wanda zamu karanta a gaba insha Allah to amma lokacin da zaka yi idgham kamil inda zaka danne hancinka baka da a matsala da shi saboda ba wata gunna da zaka fitar wanda ita kuma gunna dama mafitar ta shine hanci ba za ka ba za ka ji matsalan wajen fitar da shi ba to cikin harufa guda biyu ne kadai kake da su shine fillami warra cikin lamun da ra'u harufa guda biyu kadai muke da wajen idirami kamil wanda ana ce da shi a idirami da zai rubunna kenan fillami warra قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي يبين لنا يبين لنا بلاغة يبين لنا كان فدر هكذا a kowace ruwaya cikin ruwayoyi din nan guda goma sha hudu za a ce kayan kuskure cikinsu dukkaninsu a wannan gurin ba wanda ya saɓani akan cewa idan za kamil ake mun gane kyau قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون من قال ده شوفوا يوا يبين لنا يبين لنا كاغبا وتا هو صفة تنون بذاك جبا balantana ka ji ɗuriyarta ko siffarta babu yubayyin lana idgam kamil kenan ka haɗiye ta matuƙar haɗiyewa ba wani ɗuriyarta mun gane kyau ba ita ba siffarta to haka wajen ra'un min rabbihim أولئك على هدى من ربهم من ربهم من ربهم وذاك جب من ربهم kana faɗar haka sai a danna maka ja ce abin da kai baka kyauta ba baka kyauta ba qur'ani saboda qur'ani shi talaka min famil mashayikh ana koyan sa daga bakin malamai ne shi yasa wani lokaci kusan ulumul ala ba wanda za ka koye shi daga kai sai shi khasatan kuma qur'ani qur'ani din yanda aka maka tashil dinsa ba za ka iya koyon shi daga kai sai littafi ba tajwidi akwai abin da dole ne sai a gaban malami in yayi ka gani sannan kai za ka iya kwatanta musamman bangaren in muka doki wurin da yake da raun yake da ishimami ikhtilasi waɗannan dukkaninsu ba zai yi ba ka koye su dole sai a gaban malami to haka wajen ikhfa'i idrami iqlabi izhari yanda ake yin su dan kaji a salula ba lalle bane ka yi su tak tak yanda ya dace dole sai kaga yanda ake shi yasa wani za ga yana karatu tajwidin gashi kamar ya tafi gona ya dawo gane da kyau irin tajwidin gashi gashi ga kamar shi ne wa an malamin ka a tajwidi ba shi da malami a tajwidi wa malamin ka a qur'ani ba shi da malami a qur'ani tajwidi shi da ya san akwai wani malami cikin larabawa irin dr aiman allah ya kara mai lafiya kai malamin ya yi tajwidi gaskiya yana sauraron shi yana ga yadda yake yi to shi ne malaminsa a tajwidi wa malaminka a ƙur'ani ya ce kusari shi ko husari lokacin da ya rasu ma ba ma a shi ba amma ce shi ne malamin sa duk malaman garin su gabaki daya ya hambace su ya ce husari shi ne malamin shi shi ko ba wani zamani da aka yi wanda ya je gurin husari husari ya yi karatu amma kuma duk da haka zai ce ya iya karatu saboda ya kunna husari a gidan shi ya dan saurara sai ya kashe kik ya yi ta maimaitawa to qur'ani yana buƙatar a ce ka je wajen malami ka zauna ya karantar da kai kada zaman to ka ɗauki abin haka nan kowane bangare akwai ahalinsa sai a tafi wajen su a yi karatu mun gane da kyau Allah da arra lokacin da za a yi idigam ɗinsu za a yi su ne kamil mun gane da kyau wa kulluhum tanwina wan nuna adghamu ila gunnatin fil lam war ra liyajmula dukkanin qurra'u gabaki ɗinsu amma shadu yana da fa qurra'u saba wanda guda uku nan da suka yi saura adghamu bila gunnati sun yi idgami ba tare da gunna ba cikin lamun da ra'un saboda karatun yayi kyau mun gane da kyau ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاجع لونها تسر الناظرين من قال ده نعم ثم كررنه sannan kuma ka yi hukunci ga cewa ra'un min sifatiha at-takrir yana daga cikin sifa na ra'un lokacin da zaka faɗe ta kaɗan tittisa ta amma sifa ce ta ra'un ita kaɗai cikin harufan nan guda 28 banda ra'un ba harafin da yake da sifa ta at-takrir to kuma kamar yadda malamai na tajwidi suka faɗa lokacin da zaka faɗe ta ba wai ana so ka tabbatar da sifa din bane cikakkiya kace min rabbihim kana faɗar haka ka tattasa ta ko to kai kuskure sannan kuma ba a so ka hammashe ta baka yi ba wannan takrir din kace min rabbihim min rabbihim kana cewa min rabbihim kuma ka maida ta wawu to sai ka yi baina baina kana baina zalika qawama kai baka hammashe shi ba baka shafe shi ba ga baki ɗaya ka cokan kai kuma baka yi shi da yawa ba zai ka ce mirwa mirwa mirwa mirwa mirwa mun gane da kyau mirwa saboda dama a takrir shine irti'adu lisan harshe dan karkada kadan mun gane da kyau ko mirwa mirwa za ka ga dan karkata kadan din to amma ka ce mirrabbihim mirrabbihim mun gane wannan kuskure ne a Qur'ani ba irin wannan in ba karanta wannan الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى إلى إلى آخر السورة أروى أروى أروى أروى أروى الرحمن الرحيم كلمة تيجي الرحمن الرحيم أكا أسلم فهم أنا مويوا كما يندى وأخفي تكريرا إذا تشد بي كما يندى يندى الجزرية يفعل الإمام الجزري كنا أنا مغانا أكن صفاتها صفاتها جهل ورخو المستفل منفتح مسمتة وضد قل مهموسها فحثه شخص سقط شديدها لفظ أجرك ضمبكت وبين رخل وشديد بن عمر أتنق بيت وأخفي تكرير إذا تشدد من قال ده جو وانا أبقى من تنسى to sai a kula da kyau wajen ra'un kada mutum ya yi takrar ɗinta yadda zai zama to ya fitar da ita daga cikin hayyacinta kuma kada ya rage mata sifata ta takrar ya zamanto baina baina a wanda wanda kuma sai ana ta mumarasa da kyau ake koyon shi na'am والثالث الإقلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء والثالث سيكما هكونشي نأكو لغتكين أحكام نون الساكنة والتنوين شين الإقلاب وتوجوياوا juyawa wanda iqlabi shine tahwilu shay'i ko na'am menene ta'rifin iqlabi malam zaid na'am malam zaid wa azu kuma gudun da zai ce shi ma Allahu a'lam na'am yau ma'amuratul wani ja'alu harfin مكان حرف ما مراءة الغنة نعم wannan shine iqlabi dora wani harafi guru wani harafi saboda dama shine iqlabi asali shine tahwilu shay'i an wajhihi juya wani abu daga fuskar shi yanzu misali rigar nan sai ka sa ta a baibai mun gane cewa za ce kai kalab din ta ka juya ta ko kuma ka sa ta gaba da baya gaba ta komo baya baya ta komo gaba to wannan za a ce mai kayan iqlabi to idan aka ce iqlabi a wajen malaman tajwidi shine ja'alu harfin makana harfin akhar cirewa wani harfi ka kawo wani ka dora a gure shi da nunun ci sai ka cire ta sai ka dauko mimin ka dora gurin ta mun gane da kyau wannan shine ake cewa iqlabi amma kuma amra'atul gunna tare da kiyayewa gunna ya ce to inda ba'i ana yin iqlabi ne a wajen harafi guda ɗaya tal ita ce ba'u miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i miman wato za ka zo da wannan nun ɗin idan ka cire ta sai ka zo da mimin bi gunnatin amma kuma da gunna ma'al ikhfa'i tare da yin ikhfa'i wato yadda yake dama saboda in ba kallaci mimin da ba'ul mafitarsu guda ɗaya. Mun gane jago? To sai zama to in ka ce min ba'adi, ba'un ce za ka faɗa kanta bayan ka ce ka yi wannan sukun ɗin ko? To bayan ka ɗaure nuna sake na harafin da za ka faɗa kan shi ba'un ce. To ba'un alaƙarta da mimun ta fi kusa da alaƙarta da mimun. Sai kuma ya zama to tsakankanin annunu sakina da alba'u wajen abin da ya shafi sifat nasu kusan ɗaya ne. mun gane sai zama su wannan wajen makharaj mafitar su guda da da ba'un da bimun annunu sakira wajen sifat kuna su da ita da ba'un kusan san makalkal za mu ga cewa in ka ɗauki huruful jihari da annun da alba sun ittifaqi ana mun gane da cewa in ka ɗauki hurufu al-infitah ko mu ɗauki al-istifal huruful istifal da alba'u da annun sun ittifaqi ana haka nan in muka ɗauki hurufu al-itlaq da alba'u da annun sun yi ittifaqi ana in muka ɗauki hurufu al-infitah da alba'u da almim sun yi ittifaqi ana iya kawai inda aka samu matsala cikin sifat guda biyar wanda muke da guda goma biyar biyar guri ɗaya ne inda suka samu matsala gurin sifatu shidda wanda ita ba'un tana daga cikin hurufu shidda ita kuma nunun tana daga cikin hurufu baina baina gane kyau wa baina rikhun wa shadidi din ubar kaga anan akwai nunun a can kuma shadidu ha lafzu ajid qadim bakat wannan shi kadai ne da suke da matsala sai zaman to kusan sifat din su kusan ɗaya ne sai zaman in za ka yi furici da ita nunu sakina yanzu maimakon ka tabbatar da ita to sai ka hada ta da yar uwarta mimun shine yake fitowa daga nan to amma kuma saboda sai ka tabbatar da gunya din ya za mu karanta shi yanzu misali
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء صادقين
mun gane da kyau ko
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار
yawwa من من من من من من بعد من بعد labban baki ba za su haɗe ba idan mutum ya haɗe labban baki wannan cikin waɗanda suke gulabi akwai wanda suke haɗe a baki amma ba a haɗe a baki zai yi kamar daf da zai haɗe amma ba a haɗe su ba a ce min ba'adi min ba'adi akwai wanda za ku in za su yi gulabi aka suke ta من بعد ba a haɗe su kusan haɗe su ake amma akwai furja ya sira wanda ake bari yal kafa yal karama sai a ce min ba'adi min ba'adi min ba'adi mun gane da kyau na'am bismillah na'am Ya, wannan an yaku a lokacin da muke karatu da Azul Musa Fid mako ba mu yi shi ba ko wannan ko mu yi ba jarabawa kansa to bismillah karanta mana adiba adiba wata aya wanda take da iqlabi sai a karanta mana kowa shirye tashi kuma ga wanda fi dacewa kuma in wanda aka horo ta kanshi to a karanta shi
من بعد من بعد na'am من بعد masha Allah malam Ismaila Maradi na'am malam Zaidu
قولا من شيطان رجيم إن الله سميع بصير ما شاء الله ما شاء الله نعم عينه دنس كما تفتوه ما شاء الله نعم أنا دكتور ما شاء الله طيب، نعم أكرمك الله من بعد أكرمت أمنا من بعد مزيد نعم ما شاء الله نعم كلا لينبذن ما شاء الله ما شاء الله أكرمك الله ما شاء الله
لا تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما شاء الله wannan ta ba sai mamu yana ba ashe ba shi da wahala ina zamanin ni ne nake ganin wahala shi ashe ba ku da ba shi da wahala a wajen na'am
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعمل إن الله
نعم. نعم نعم وكان الله سميعا وكان الله سميعا بصيرا aina wa kana lahu fi na musira ta ja qur'ani eh ya waya qur'anin ba duka wa kana lahu sami'a musira ina ta ja qur'ani lahu sami'a basira? a cikin ina take na'am ha wa kana lahu sami'a basira gaskiya ban taba jin ta ba sai dai yanzu. yawwa wallahi musulmi amunu ba za ka rasa su ba akwai cikin suratu ali imran da kalman da lafu
هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون amma kana lahu sami ana alima ake cewa la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima eh na'am na'am yawwa to shikenan eh sami'an basira إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا نعم نعم نعم نعم نعم me zai ha eh imam malik to ai ba qur'ani mu je karanta na'am na'am mu je mu gaba ko an gama da ikhra'i an gama da iklabi والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل والرابع سيكون hukunci na hudu na ƙarshe shine al-ikhfa'u al-ikhfa'u الشفوي كنوه والإخفاء الحقيقي الإخفاء الحقيقي لا مترى الشفوي على بجل إخفائي عند الفاضل من الحروف أوجن أبن دي سولا دقتين حروفا guda 28 wato cikin harufa guda 28 da muke da na hija'iyya izhari ya ɗauki guda shida sauran harufa guda ashirin da biyu idgham ya ɗauki guda shida sauran harufa guda goma sha shida iqlab ya ɗauki guda ɗaya sauran harufa guda goma sha uku da biyu a sama sha biyar kenan ku to yanzu waɗannan alladhi tabaqqa min al-huruf wanda ya saura daga cikin haruffan nan wanda suka yi saura daga cikin haruffan nan to ikhfa'i ake musu wajibun lil fadli wato yin ikhfa'i a wajen waɗannan haruffan da suka yi saura wajibi ne ga mutumin da yake ya karanci tajwidi mutum mai daraja wanda ya iya karatun tajwidi kenan wanda kuma bai iya karatun tajwidi ba ba wajibi bane a kai shi zaka ji wannan irin waɗannan abubuwa sai a nemi zaka ji su imami zaka ga yana karatun qur'ani kamar yana karanta jarida wallahi wani limami zaka ji akwai wata unguwa da muka zauna santar ayire akwai wani malami wata rana na zo ne daga gidan wata babbar zan huce can inda na ci sai sallar isha ta kama na anan kawai na je na karanta suratul kafi wallahi kai kashe jarida ce yake karantawa ba ɗanɗanon ƙur'ani ko kaɗan kuma wallahi malami malami ne ake ce mai kuma shi aka naɗa a matsayin limami na bayan da ka iya matsayinka na wanda ka je hucewa kenan ya abu da zaka yi kai sallah ai kaga bata kwanta maka sai ka je gaba kai ka amma baka tashi ba ka ce innal hamdulillah Allah ya kyauta mana fi khamsatin min ba'di ashrin رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها fi khamsatin min ba'di ashirin wato cikin harufa guda biyar bayan goma kenan sai da manto harufa guda goma sha biyar ramzuha ramzun su bada bambantuha haƙiƙa na kunsar da su ga baki ɗayansu fi kilmi hadal baiti a cikin kalmomin wannan baiti na ƙarshe wanda zan kama ka ramzi shine ishararsu alamominsu ɗaya biyu uku hudu biyar shida tunda ya kawo maka rufin izhar akhiha ka ilman hazahu ghairu khasiri rufin idgham yarmuduna ya bambance maka su yanmu da kuma ralla sai kuma rufin iqlab guda nawa ne eh guda ɗaya ne a shegu guda ɗaya ne shi kuma bai kawo maka bashi a cikin baiti ya kawo maka shi kwandagwar shi kare ya kawo maka ba'u wawal ba'u kenan to yanzu kuma waɗanda ke guda goma sha biyar ne kaga akwai buƙatar a ce ya yi maka su a gurin da tantagarya inda za ka gane ya ce to na kawo maka su isharar su alamomin su a kalmomin wannan baiti ɗin wannan baiti ɗin za mu ga cewa kalma goma sha biyar ce ciki to kowata kalma ta farko daga cikin harafi na farko cikin harafin wannan kalma ɗin to nan harful ikhfa'i ga su ne ya ce صف ذا ثناكم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن ضع ظالما yawa ma'anar wannan baiti malam yace sif bawan Allah musulmi ɗalibin ilimi ka siffantu da halaye na gari ka siffantu da siffofi na mutanen kirki idan ka yi haka ya zamanto ka siffantu da siffofi na gari za sana za ka zamanto ma'abucin yabo a bakin mutane na gari mutane na gari za su dinga gode maka za su dinga yin kirari masu kyau a kanka harashinan mutane na gari abinda za su dinga furtawa a kanka shine yabo kyakkyawa kam ja da shakhsun da yawa mutum ya yi kyauta da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mushi ma na dukiya in ma na abin da ya shafi ilimi in ma na ƙarfi in ma abin da ya shafi na wata wani matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya mushi to da yawa mutum ya yi kyauta da abin da Allah ta'ala ya hore mushi ƙadis sama haƙiƙa ya ɗaukaka saboda wannan kyauta da yi mutum nawa ne wanda za ka ga abin da yake wajensa shi yasa ya zama to maɗaukaki mai daraja saboda yana kyauta da shi alhazai nawa wanda ka sani wanda kai ka sa akwai wanda sun fi su kwanaki amma yadda ake bai wannan alhazan daraja in wajen taro suka zo kujerar su ma da banci kai ka sa ba saboda shekarun su bane aka musu wannan in shekaru ne akwai wanda sun ahe su sun ahe iyayensu amma saboda suna yi wa addini allura ta ƙasa da ta sama da ta zahiri da ta baɗi sai zamanto sun ɗaukaka in aka zo wajen taro ma sai da iri-irinsu tare yake cika mun gane da kyau akwai wanda shi ba kuɗi zai ɗoka ya baka ba amma saboda mutum da ya rike wani matsayi yana da kwai hanya lokacin da ya zama in mutum ya samu hanya wani lokacin za a ga wani yana da kwai matsala wajen yana da hanyar da zai tura mutane ka za su yi karatu ko yana da hanyar da zai sa za a ɗauki mutane aiki ga mutane na wanda suna da diplom sun cancanci aiki amma shi yana da hanyar da zai yi wane ya samu aiki wane ya samu aiki wane ya samu aiki amma ga ya danne akwai wanda iya wanda yake da in kaga yana da wannan hanya din kuma yana yin amfani da ita za ka ga cewa ba kuɗi zai ɗauka bai mutane ba amma mutane su dinga ganin shi da daraja har aka ce mishi babawa ne saboda hanyar nan da yake kaga ya samu ɗaukaka wani za a ga shi ba wai ilimi ba gare shi ba kudin ba gare shi amma yana da kwai tunani mai kyau fikira mai kyau a tattare da shi lokacin da wata matsala ta tunkaro sai a ce a kirayo su tsaki wani da wani da wani da wani lattijawan unguwa a zauna da su saboda a nan abin da ake kallo matasa in suka ƙara abu ba da tijawa a ciki to sai an samu kuskure innal إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون شيوخ ترى في بعضها الخلل haka to wanda za su ba da shawara abu shawarar su kuma shawara ta yi kyau aiki yi kyau sai zama to ana neman su kaga ba kuɗi za su bada ba amma wannan tunanin nasu da za su bada saboda dalilin ba sa nan za a iya dagewa zama nan sai saboda nan dun taron na mona taron kusan ciyawa ne eh mana in muka bada shawara la'alla ba za ta yi kyau to amma akwai wani da ake tunani shi in ya zo shi zai iya kawo mafita cikin abin nan da za a tunkara shi kenan sai a ce to a ɗage taro saboda shi kadai in ya zo ba wai kuɗi zai damƙa kowa ba amma dai saboda abin da zai kawo ɗin shine na jahil namu ciki mun gane da kyau ko kuma wanda za ka ga cewa ba kuɗi yake rabawa ba komai ba za ka ga yana ba da ilimi amma za ka ga saboda dalilin wannan ya samu daraja to shine da yawa daga cikin mutane mutum ya yi kyauta da abin da Allah ta'ala ya hore mushi kuma ya ɗaukaka da wannan kyautar da Allah ta'ala ya bashi. Dun ɗayyiban, Malam ya ce, ya kai ɗalibin ilimi, ka dawwama, ka zamanto kana da kwai tsarkin zuciya, ka zamanto a kullum zuciyarka tana da kyau tsakankaninka da mahalicinka, ba ka muna da zato ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma ka zamanto zuciyarka tana da kyau tsakankaninka da ‘yan uwanka ɗaliban ilimi da ‘yan uwanka musulmai, ba ka yi wa wani hasada, ba ka kullatar wani. ba ka yi wa wani fata maras daɗi maras kyau ka zamanto zuciyarka a wanke take in ka ga mutum da alheri ka mai addu'a Allah ya tabbatar mai da tsakankaninka da Allah akwai kyakkyawan zato tsakankaninka da Allah ba ka tunanin cewa Allah ta'ala zai tabar da mai aiki na gari ba ka tunanin cewa Allah ta'ala zai kumyata mutumin kirki a kullum wannan shine tunaninka kuma ko a lokacin jahiliya sun san duk mutumin da yake na gari ne mutumin kirki Allah baya mai dokan karma hukace wannan shine lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zo ya ga wa nana Khadija gashi wa abin da ya gani a cikin gharu hira ce da shi ya ce da kada khashitu ala nafsi ina jin tsoron haukata ni da ta ce kalla wallahi ma yukhzika Allah abadan ce wallahi har abada Allah ba zai ba zai kunyata ka ba wannan mutum kafin ma yake alaihi salatu wassalamu a turo shi a matsayin annabi nana Khadija ta zana mishi waɗansu ayyuka na alkhairi wanda yake ce innaka latasilur rahima wa tahmilul kalla wa takasibul ma'duma وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق kace kai din kana sadar da zumunta ai mai sadar da zumunta Allah baya kumyatar da shi kana ɗaukar nauyin waɗanda suke galabaitattu ne mai ɗaukar nauyin galabaitattu Allah baya kumyatar da shi kana zancen gaskiya baka ƙarya cikin zancen ka duk mai gaskiya Allah baya kumyatar da shi to kaga ya zaman to kana da irin wannan kyawawan tunani Allah ta'ala in dai kana gaskiya ba zai kumyatar da kai ba ramin ƙarya shi ne yake ƙwararre amma ramin gaskiya kullum tafiya ake inda za ka yi ta gaskiya to a kullum za a dinga ganin kyakkyawan ka don ka yi gaskiya a yanzu ta dalilin gaskiya an kyamace ka a gaba za a so ka ga ka abu malik lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tafi ga zuwa ta buka a lokacin ka abu malik ya ce wallahi bin taɓa samun kaina cikin wadata ba kamar wannan lokaci amma ban tafi ba na zauna ya ce bayan ma'aiki ya fita yaƙin tabuka ya ce kawai in na wuto madina ina shawagi raina yana baci don ba wanda nake gani face dai mutumin da dama an san mutumin banza ne lalatacce ne ɗan tasha ne sai ko mutumin da yake galabaitacce gurgu makaho sai mata sai yara ce ba wani wanda zan gani wanda zan ji daɗi amma wanda dama an soke shi amma wanda kuma yana da uzuri a wajen Allah gurgu ne makaho ne amma kuma yara ko mata fito da ma'aiki aka ce gashi ne yana dawowa ya ce kawai sai na zo ne na zauna in shirya wannan ƙaryar in shirya wannan ƙaryar in ce kaza in ya zo shi in ce mai to na ɗan rashin lafiya kwana biyu gashi jiki na hala zube da sauransu ya ce wasu ta'antu ala zalika bi kulli di ra'ayin min ahli hal ma a yan gidana a yan uwana family dina wanda na san cewa masu hankali ne na je na nemi shawarar su yaya zan yi wajen in fita daga zargin ma'aiki ce daga ƙarshe da aka ce manzan Allah ya zo Madina gabaki ɗaya duk wannan dabarar da na shirya sai nace ta tafi sai ce sai nace to fa yau fa ranar gaskiya ce gaskiya za ta yi aiki sai na je ni duk wanda suka yi ma'aiki ƙarya kusan mutum tamanin da wani abu ba kowa in yazo sai ya ce wallahi ya rasulullahi mu da abincin ci ne da sauransu kaza ka zama ce babu laifi an maka mu baya Allah ya gafarta maka laifinka Allah sa kana daga cikin aljanna yace da nazo manzo Allah ce da ni ma khallafaka alam takun qad ibta'ata zaharaka kabu me yasa ka zauna a gida ba ka su yi ba abinda zaka hauka tafiya ki ne ce ya rasulullahi wallahi law jalastu inda ghayrika min ahli dunya la ra'aytu an sa akhruju min safdihi bi udri ce wallahi da a ce ba a wajen ka bane na zauna a wajen wani ne na zauna daga cikin mutanen duniya ce wallahi da sai na ga maganganun da zan gaya mushi wanda za su wanke ni a wajen shi wala qar'u bitu jadalan yace Allah ya bani fasaha ce amma na san da in haddathuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni da yushikanna Allahu an yuskhitaka alayya idan na maka zancen ƙarya yanzu dan ka yarda da ni a yanzu to da Allah Allah ta'ala ya saukar da aya ya saukar da wahayi ya ce ƙarya nake kuma yana saukar da wahayi ya ce ƙarya nake ai da zance na da na Allah wanda za ka kama haka shi kenan sai kai sai shiga cikin matsala a wajen wala ina haddathtuka hadithan sidiqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi afwan lahi amma idan na maka zance na gaskiya wanda ni na san a yanzu gaskiyar da zan faɗa ba za ta jiya maka daɗi ba amma dai na san a gaba ina fatan Allah ta'ala ya shi ya ce wallahi ma kana din min uzuri ya rasula ba wanda wani uzurin da ya sa bin tafiya kin nan ba kaji kawai gaskiya ya fito hoti maza Allah ya ce amma za fa kada sadaka bum hatta ya kutu Allah fika ka abu nu malik ya tashi sai waɗansu mutane suka biyo ni min bani samin bani salima suka wuce suka ce ya rasu ma alimna ka kada adnabta dan ma qabla hada alam takun qadi wala qadi wala qad ajazta an takuna atadarta ila sama bima tadri ilmu takhallifuna faqad kana kafi ka zamba ka sidi faru sallallahu alaihi da ƙarshe ya ce wallahi ba su gushe ba fa wallahi ma zalu yu'annibu ne hatta aratu an arja fa ukadiba nafsi da suka fara zargi na suka ce haba da Allah yanda kake da hankali ai bai kamata ba a ce ka tashi daga garin ma'aiki manzo Allah ya yi fushi da kai ka koma ka je ka ce ai da zuba gan nan da ka faɗa kan wasa da kake mishi gashi gashi dalilin da yasa ka zauna a gida kaza kaza kaza ya ce wallahi sai da na so in koma a kaire ta kanna amma sai na ce cikin mutane akwai wanda ya haɗu da wannan maganar suka ce eh rajulani qala mithla ma qulta wa qila lahum ma mithlu ma qila laka mutum biyu sun faɗi kwata muka shi yanda ka faɗa kuma an ba su amsar da aka faɗa baka amsa irin yanda aka baka din haka ya ce su wani man kuma muraratu min rabi al-amri wa hilal min umayat al-wadi ce fa zakaru li rajulain salihain qad shahida badran fihi ma uswatu ce su sa ga mun mazaje guda biyu nagari wanda sun halarci yakin badar wanda waɗannan mazaje din za a yi koyi da su sai kawai sai na huce na ce babu laifi amma da Allah ta'ala ya tashi su waɗannan mutum tamanikin da doriya sai Allah ta'ala ya saukar da aya wanda ya ƙaryatar da su ya ce fa inna Allah hina anzala wahaya qala sharra ba qala li ahadin hina anzala wahaya fa qala Allah tabaaraka wa ta'ala sayahlifuna billahi lakum idan qalawtum ilayhim lituridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsun wa ma'awahum jahannam jazaa'an bima kanu yasnun amma shi kuma su ka abu malik sai Allah ce wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa zallu Allah marja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa at-tawwabur rahim kaga ashe idan mutum ya sufantu da gaskiya duk yanda ta kai a maka kulli a maka kulli a maka kulli daga ƙarshe dai in dai akan gaskiya ɗin kake to sai an fahimce ka akan gaskiya ɗin kake ka abu ya ce mutane sai da suka ƙaurace mana kwana hamsin ba a mana magana hadisi yana da tsawo wajen safa shida da wani abu cikin sahih bukhari da muslim kwana kwana hamsin ba kwana ɗaya ba biyu ba uku ba kwana hamsin ya ce wallahi a wannan lokacin ma min shay'in ahammu ilayya min an an yamuta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kuna min nasu bi tilka manzila aw amutu fala fala yusalli alayhi wasallam ce waɗannan kwanakin abin da yake damuna babbar matsala kal aje in mutu mazala ji mun sallah a samu matsala ko kuma manzan Allah Allah amshi ransa kuma ya zama to ya ce kar a yi mana magana kuma ya zama to a kunu min nasu fitar kala manzila in kasance a wannan matsayi a wajen mutane ba wanda yake min magana to har ma ƴan uwan shi na kusa da shi ba sa mishi magana to amma saboda gaskiyar da ya da Allah ya saukar da ayoyin nan na cewa Allah ya amshi tubansu kai tsaye abubuwan da suka aikata ka abu ya ce inda min taubati an ana khalaya min wali sadaqatan ila Allah azza wa jalla ya rasulullah inna ma da jani la bi sidqi wa inna min taubati Allah wa haddatha illa sidqan ma bakin hadisi yana da tsawo don haka ya zama taubaci yana da kai zuciya mai kyau in magana zai ya faɗi mai kyau in zato zai ya zata alkhairi zidfi tuqan sannan kuma ka ƙara ka dada cikin kiyayewa dokoki na Allah da yadda kake kiyayewa dokoki na Allah to ka ƙara ka ƙara kiyayewa dokoki na Allah da'a zaliman sannan kuma ka kaskantar da wanda yake azzalimi duk lokacin da kaga cewa wannan azzalimi ne wannan mazlum ne to ka taimaka wa mazlum din unsur akhaka zaliman aw mazluma dan uwanka lokacin da yake azzalimi ka taimaka mai dan uwanka lokacin da yake abin zalunta ka taimaka mai wani ce rasulullahi asruhu idza kana mazluman fa kaifa asruhu idza kana zaliman na san in taimaka mai in an zalunce shi to amma in ya zama azzalimi kuma ya zan taimaka mai yace tahajjuzuhu aw tamna'uhu min zulmi fa inna zalika nasr ka hana shi zalunci din wannan shi ma taimaka mishi ne zaka yi kaga wannan baiti din ɗalibin ilimi abinda wannan bai ce yake karantar da shi shine ya zamanto mai kyakkyawar zuciya ya zama mai kyakkyawar alaka ya zamanto masoyin alkhairi ga yan uwan shi musulmai kada ya zamanto mai rikewa yan uwan shi musulmai a zuciya idan ya haka to sai ya zamanto mutumin kirki a kuma za mu ga cewa sadun ɗaya zalun biyu sa'un uku kafin hudu jimun biyar shinun shida ƙwafin bakwai sinun takwas dalun tara ba'un goma ko zayun sha ɗaya fa'un sha biyu ta'un sha uku babun sha hudu za'un sha biyar su ne dama ga su ne ce fi kilmi hadar bai ce karfan mantu kenan sabin unsurna min sayasihim qauman salihin sai zalu من ذا الذي إنما أنت منذر من يخشاها فكما تنوين عند ذلك تبلاش نعم ها الثالث الثالث نعم أين القراوي a'a zalun zalun ne wannan zalun na na malam war malam war da Allah kwabe hular tun da dai tun da dai ba ka ba ka wa azabi wannan na akwai bai hular ko ta zo hawi su na a la wannan zalun ba zalun na ai mun gama da ita wannan na tanwini tanwini masha Allah kai kai kokari amma sai kuma kai warsi ce babu shadidun zuntika sai dai azizun zuntika yawwa ra'ayi na azizun ba maliki yana kai haka imam maliki na'am عدد عندك عن بداية سورة آل عمران كده نعم نعم والله عزيز ذو انتقام ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام نعم to yanzu dai tun da dai mun ɗauki lokaci mai tsawo akan sharhin wannan baitin aiki a kanku tunda tunda muka kuma karatu ba ba da aiki ba ku kowa daga ci ya ɗauki harufa guda uku ya kawo misalansu nunu sakina inda ya zama min kalimace ne da kuma min kalimacin da kuma talmin sai ya zama to ya ɗauki harafi guda hudu ya kawo misali guda uku akan kowane harafi da misali man zallazi ɗaya kenan mun ziru biyu kenan sai kuma azizun zun teda misali uku kenan ko to banda wannan banda wanda muka kawo da sadun da zadun mun kawo su daga sa'un abin da ya kai gaba ne za a yi idan ya zama to mutum ya kawo sadun ko zadun to za a rubuta mai zero kabir ma kuma za a saka mai zero din ba karami ba barakallahu fikum jazakumullahu khairan subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم